بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير لهدي شاتقز وطن rabi'un al-akhir hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1441 daidai sha biyar ga watan Disamba shekarar miladiya 2019 wannan shine darasi na uku cikin jerin gyar karatukan littafin sharafu ashabil hadith na al-imam al-hafiz Abu Bakr al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah muna ta dan tattaunawa a cikin tarjama wato tarihin rayuwa na wannan hamshakin malami wanda muke karanta ta daga littafin siyaru a'lamin nubala ta wani hamshakin malamin shiwa al-imamu al-hafiz shamsuddin az-zahabi rahmatullahi alayhi zamu karkare wannan tarjuma insha Allah a yau zamu tashi daga inda malami yake cewa qala abul qasim abul qasim ibn asakir abul qasim ibn asakira yace sa'abil khatibi Husainu bin Ali Addamanshi wani mutum mai suna Husain ibn Ali Addamanshi shine malami ne shi yaje kai gulma shi yaje ya munafurci ila amirul jiyushi zuwa ga komandan sojoji yaje ya kai gulmar cewa khatibu fa qala huwa nasibiyyun yace ai khatibu ba nasibi ne yarwi fada'il sahabati wa fada'il al-abbas fil jami' yana karantar da falalar sahabbai da falalar su Abbas a masallacin Juma'a shine aka ba kama shi za a mishi wulakanci irin dai abinda mutane suka saba na ƙarya da sharri da kage bayan Allah warawa ibn asakir amman zakarahu anna al-khatiba waqa'a ilayhi juz'un fihi sama'ul qa'im bi amrillah khatibu ya bada labarin cewa wata rana khatibu ibn asakir ya bada labarin cewa an samu wani lokaci da khatibu ya tsinci wani littafi ya samu wani littafi wanda a ciki akwai riwayan halifan zamanin ga isnadi da shi halifan ya ruwaito wasu hadisai sunan shi kenan halifan alƙa'imu bi amrilla da habibu ya ga haka saboda jarabar san karatu irin nasu fa a kada ku sai ya ɗauki littafin nan wa ƙasa da darar filafa ya tafi gidan sarkin wa talabar idina ya je ce ya zo yana so ya ga sarki ne fi ƙira'ati yana so ne don allah sarki ya biya mashi wannan hadisan فقال الخليفة سي خليفة يتي هذا رجل كبير, كبير في الحديث تكي أولا متن إلمن شنا ديوا وليس له في السماء حاجة me yake bukata da sai ya ji hadisi kwaya ɗaya ko biyu a guna ne da ba malami ba fala'alla lahu hajatan arada an ya tawassala ilaiha bi dalika sai ce to wata kila yana so ya amfani da wannan daman ne ya ganni saboda wata bukatar shi don haka sai ya bashi dama tunanin cewa khatibu zai zo ne in ya samu wannan dama ya nemo ta bukata tashi ta ta musamman ya ce fasa'aluhu ma hajjatu aka tambaye shi aka ce mai kake so ne kala hajjati an yi uzana li an umliya bi jami'il mansuri ya ce bukata ta shi ne a bani dama na zauna a masallacin mansur babban masallacin dimashku a binna a lokacin ba dimashku ba gadaza in zauna na karantar da hadisi fa'adina lahu sai aka ba shi dama sai zauna yana karantar قال ابن طاهر سألت هبة الله ابن عبد الوارث الشيرازي هل كان الخطيب كتصانيفه في الحفظ aka tambaya aka ce shin khatibu in yana magana maganarsa ta kai ƙwarin rubutunsa da rubutun shi da maganarsa shin ɗaya ne ko akwai bambanci ƙala sai wannan ɗalibi yake cewa la ba haka bane kunna idza sa'alnahu an shay'in ajabana ba'da ayyami shi in muka mai tambaya baya ba da amsa sai an yi kwanaki sai ya je ya yi nazari baya magana haka da ka idan aka tambaye shi matsala sai ce ku bari zan duba duk da girman ilimin shi saboda taka tsantsan wa in alahna alaihi ghadiba idan muka matsanta mai cewa alga ta malam tambaya ce emergency yanzu muke son amsar ta sai ya fushi wa kana lahu badiratu wahsha wani lokaci ma sai kaga ya bata da yayi maganganu wanda suke nuni kamar kamar yayi mummunan fushi wahsha wato ya canza kama walam yakun hibluhu ala qadari tasanifi haddad abin da ya rike akan shi bai kai abin da ke rubuce a kwakwalwarsa a rubutun shi ba dama kuma fiye mutane a haka suke sai mu tsallaka inda yake cewa wa kitabatul khatibi malihatul mufassara rubutun al-imam al-khatib al-baghdadi rubutun hannunsa yace maliha rubutu ne mai kyau mufassara wanda kuma yake dalla dalla komai ana gani kana iya karanta komai kamilatud dabti wanda take da cikakken ɗige-ɗigen shi da so da wasani biha ajza'un bi dimashqa ra'aituha malam zahabi yace akwai wasu juz'ai na rubutun hannun khatibul bagdadi ni zahabi na gansu a garin dimashqa ya ga rubutun da idansa har yanzu akwai rubutun ana iya samun shi in kai browsing ba za ka iya ganin wasu daga cikin makhlutat da ke dauke da rubutun shi ya daga cikin malamai da suka shahara da kyakkyawar rubutu kamar shi kanshi zahabi din da aka iya gane rubutun cewa mai kyau ne don shi ma ya shahara a tarihi rubutun shi mai kyau ne gashi har ya kawo cewa wa qara'tu bi khatihi akhbarana ali ibn muhammad ibn simsar qala akhbarana ibn al-muzaffar qala haddathana abdurrahman ibn muhammad ibn ahmad ibn muhammad ibn al-hajjaj qala haddathana ja'far ibn nuh qala haddathana muhammad ibn isa sami'tu yazid ibn haruna yaqulu ma azzat an-niyya fil hadisi illa li sharafi babu abin da ke sa niyya take wahala niyya mai kyau take da wahala a neman hadisi sai saboda daraja hadisi da abu mai daraja samun niyya mai kyau akan shi yana da wahala wannan magana khatibu ruwaito ta kenan shi ko malai karanta malai ya ci gaba da cewa waqala abu mansurin ali ibn ali al-amin lamma raja al-khatib min ash-sham kanat lahu tharwatun min ath-thiyab wadh-dhahab yayin da khatib ya dawo da kasar sham ya dawo kasar bagadaza ya dawo da azziki na tufafi da zinariya ma'ana da kuɗaɗe kenan wa ma kana lahu aqimun khatibu bai bar baya ba ba yi da zuriya in fa ba ma rashin zuriya ba magana fi inganci shine bai taba yin aure ba ma kamar yadda faɗa ran nan idan kai aiki mai kyau Allah zai killace maka aikin ka baka buƙatar sai ka mishi wani shiri kai dai kai aiki mai kyau don qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun da kuma inna Allaha la yudi'u ajra al muhsinin kaga khatibu bayi ma da iyalai kwata-kwata amma jin da Allah ya wanzar da sunan shi an samu ibnul jauzi ya mutu ya bai ma mutu ba kai amin yana raye akwai wani dan shi mara arziki wanda da dan aka dinga hada baki ana cutar da abin nan ibnul jauzi aka kama ibnul jauzi aka rufe shekara biyar wannan yaro nashi shine ya dinga amfani da sauran yan iskan gari aka dinga kwashe littafan ibnul jauzi aka dinga sai da su suka kare haka ibn taymiya bai bar baya ba haka imamu nawawi duk waɗannan suna cikin malaman da ba basu mai aure ba amma kaga da yake sun yi abin arziki sun yi abin alkhairi Allah ya wanzar da sunayensu to ya kamata kowa ya fahimci wannan jama'a aikin alkhairi shike wanzar da sunanka kai dai kayi abu mai kyau al-imamu abin nan al-khatib al-baghdadi kamar da muka ambata magana mafi inganci shine bai yi aure ba kuma ma zaka ga shi yakan ma ba mutane shawara cewa kasi saurin yin aure ya zo a cikin aljami da akhlaqis sami wa adabir rawi yake cewa wa yustahabbu lit talibi an yakuna azaban ana mustahabbi ne ga dalibi ya zama gauro ya zama gauro ma amkanahu kai iyayen ka kaka kaka bari kai aure wala kai ci zama yace kai iyayen ka yace bi Allah ya qada'ahu in shigalu bil huquqi zawjiyya wa talabil ma'isha an ikmali talabi kar ka bari aure ya takura maka ya hana ka abin nan cika iliminka wai saboda zaka baka fara neman abinci zaka fara akwai haƙƙin matarka akwai haƙƙin iyalanka yace wannan ya qa'ahu an kamali talab an ikmali talab zai hana ka neman neman abin nan neman cika karatunka sai ya hakaito daga sauri yace sauri yana cewa faƙad man ta zawwaja faƙad rakibal bahara wanda duk ya aure to ya shiga kogi ya faɗa ruwa wannan fa duba suna bane da magana gaskiya amma dai mutane suna yi haka kuma ko yanzu a boko a haka ake cewa ko ce kakkai aure zai hana ka karatu haka mutane suke gani wannan akaliyar mutane ce suna ganin aure yana hana karatu khatibu ya ci gaba da kawo maganganu ya kawo daga ibnu jauzi da ibnu jauzi yake cewa a cikin saiful khatir yake cewa man talabal ilma alaihi an yudafi an nikaha wanda da yake neman ilimi to dinga tunkuda aure ya tunkuda aure gefe har sai ya gama har yake fassarawa cewa maganar da Umar yake faɗa cewa ta'allamu qabla an tusawwadu daga cikin asiyada akwai mutum yayi aure ita ma siyada ce dan ar-rajulu sayyidun fi ahli fi fi, fi ala ala ahli ya ci gaba da kawo maganganu iri daban-daban har ya kafa hujja shi ibnu jarir da cewa malam Ahmad ibnu Hanbal lam yatazawwaz hatta tamala al-arba'in min umrihi ibn hanbal bai aure ba sai da cika shekara 40 a rayuwarsa kuma wannan sunyar magana ce akwai irin su da yawa irin wannan maganganun da maganan wannan da yake cewa zubiha ilmu baina afkhadin nisa'i ilimi ana yin ana yin layyarsa ana kashe ilimi ne a tsakankanin cinyoyin mata wanda ya saba da shiga tsakankanin cinyan mace wato shi ya zama kawai mijin mata to da wuya wannan kuma ya ci gaba da harkar ilimi yadda ake tsammani haka dai za ka gama da bisa ta kawowa kamar kamar a hasuke kwatance da cewa akwai wani babban malami shine ma'amar ibn rashid da sanani kun san labarin shi wanda da malami ne da yake ta yawo gari gari yana karantarwa yana neman ilimi da ya je sana'a wanda ba garin su bane mutumin kufa ne da ya je sana'a suka ga wannan gagarumin malami zai bar garin kawai sai suka ce qayyidu a mai ta rike mana sai aka duba wata kyakkyawar budurwa kawai aka lallabe shi ya aure ta shi kenan sai zama ɗan gari ana jira za a tafi a koma garinsu da ita mata ta fara money sickness yana da ce ku kafin ka ce kwabo ta haihu kaga ba zai yi a tafiya da ciki ba ba zai yi a tafiya da karamin yaro ba shikenan ya zama dan gari kawai aka dawo can sai dai je ganin gida shekara biyar shekara bakwai ya je ganin gida lokacin ma da baba shi take raye ne yake zuwa ma amma daga baya bayan rasuwa ta ma ya daina zuwa kwata kwata sai aka dawo ana cewa Ma'mar ibn Rashid as-Sanani ya zama dan Sana'a al-Imam al-Ghazali rahimahullah cikin Ihya Ulumuddin farko farko yayi babi akan babin da ke nuna falalar mas'alatu ikhtiyaril العزبة على النكاح واختيار العزة على الاختلاط abin da ke nuni zuwa ga mustahabbi ne inda kai dalibi ne ko sufi ne kai mai neman bauta Allah to ka zabi kebewa da fita daga cikin mutane fiye da cakuɗe ne da mutane ka kuma zabi rashin yin aure akan yin aure ya kawo hadisai da su da aure suke na falala aure ya kawo su ya kawo su duk waɗanda ka sani din sai da ya kawo su sannan kuma sai ya kawo wasu matsaloli da suke nuni zuwa ga to in dai fa da gaske ilimi kake nema to zaka iya samun matsala uku da harka aure na farko yace zaka iya kasa cika haƙƙin iyalan wanda kuma saban Allah ne zaka iya rasa wato abinda zaka dauki dawainin su na na na, na ba'arka yace sannan kuma zaka iya fadawa cikin sawarwara ilimin ka ya lalace ya dinga kawo misalan mutanen da aka san cewa daga yin aure har kakatun su ta lalace kuma ko kai ma zaka yi buga misali kowa zai buga misalin wanda ya sani musamman mata wanda daga inda inda aka mata aure to zaka ga gaba ɗaya ilimi ya lalace a wurin ta sai sai a hankali duk hadda nan zata zata zube sai to kuma ta ci gaba da yin ta ci gaba da yin auren ta kawai suka yi ta kawowa dai daga khatibu yana daga cikin mutane suke championin ma cewa shi bai yi aure ba kuma yana goyon bayan mutane su daina yin akalla auren wuri inda suna neman ilimi ba fa an ce sunna bane da muna fara muku abin da suka faɗa ne to shine aka samu wannan malam Abdul Fattah Abu Gudda wanda yazo yi littafi al ulama'u al uzzab alladhina atharu al ilma ala zawaj da yazo yayi wata muqaddima a ciki yake musu yabo da kirari da jinjina yadda ba su uzuri yayin da yake cewa faqad asaruna sun zaɓe mu ne mu ɗalibai da masu karatun littattafansu ala muta'i anfusihim sun zaɓe mu akan jin daɗin rayuwarsu yace wa shahawati ajsadihim sun zaɓe mu akan sha'awa wa aqshu ajsadihim da yunwar da jikinsu yake da shi yunwar dan adam yana da buƙatar wannan ɗabi'a ta wuri amma suka ki saboda kawai su ilimi su karantar don al'umma suka haƙura da nasu buƙatar ya ce amma a cikinsu ba da ya taɓa cewa hakan addini ne wani abu ne da suka zaɓa kamar da shi ma gazali ya faɗa wani abu ne da suka zaɓa suka ga ya fiye musu suka yi suka ci gaba da yin haka ya ce warahati bali sai ce faradiyallahu anhum ajma'i Allah ya dada su gaba daya ya kawo kamar mutum wajen sha biyar ko sha shida da yake shi ya takaita akan yace shahararrun malamai waɗanda suke ko ne malaman fiqh ko malaman hadisi ko malaman lugha ko malaman adab waɗanda ko malaman zuhudu waɗanda ake koyi da su a cikin al'umma amma ka ji labarin cewa ba su taɓa yin aure ba akwai Abdullahi ibn Abi Najih wanda malami ne cikin tabi'a ya rasu shekara ta 131 babban malami ne cikin malaman hadisi an ce bai taɓa yin aure ba shi ba akwai yunus ibn habib al-basari babban malamin nahau din nan malamin nahau ne da kira'a akwai hannad ibn sari malamin al-imamu tirmidhi kenan da sauran malamai al-kutubul sitta in banda bukhari bukhari ya fitar da hadisin shi ba sai a cikin khalqu af'alil ibad to wannan nashi ma ya fa na kowa ba da mamaki domin shi shekarar shi 91 a duniya ya dade amma bai taɓa yin aure ba bai taɓa mallakan sadaka ba sannan kuma mutanen angonsu suke ba da labarin zai yi sallah asuba ya ci gaba da sallah har azhar ta yi yana talati yana sallah yana kuka ya fita ya je gida ya yi alula ya dawo ya sallah azhar ya saki ci gaba da nafila kuka alqur'ani har zuwa la'asar illa asar ne sai zama dalibai ya musu karatu daga nan in an yi magariba ya ci gaba da sallah har isha in an yi isha ya tafi gida haka zai kwana yana sallah an ce ya fi shekara talatin yana yin irin wannan ibada wanda suka gana rana suka ce kai haka wannan mutumin yake kamar aljani aka ce ai ba ku gama sallar shi da dare ba yanzu makwabtansu to kaga wannan ku ya aure mace ai wahala ko zai bata ba ta da wani amfani a wurin shi wannan ya fi kama da mala'iku bai bukatan mata Allah ya gafarta mai ya rasu shekara ta ɗari biyu da arba'in da uku ne shi abin nan hannad ibn sari za ga tirmidhi na yawan rawaito hadisin shi haddasana hannadu haddasana hannadu akwai bishrun al-hafi wani wanda aka ce Ahmad dan Hanbali ma na zuwa wurin wa'azin shi din nan mai wa'azi ne shi baya saka takalmi akwai al-Imam Abubakar al-Ambari malamin nahwu ne mai littafin abin al-Insaf bain fi masail al-khilaf bain al-nuhat al-basriyin wal kufiyyin akwai Abu Ali al-Farisi shi malamin nahwu ne shahararre ba mu'tazili ne amma shi wannan akwai abin nan al'allama zamakshari zamakshari shi ma bai taba aure ba kowa ya san labarin cewa nawawi shi nawawi bai ma samu hali ba tunda nawawi ko kudin siyar littafi ma bai da shi na ga kudin sadaki da daukan amarya da kama daki na ga waɗannan ibn taymiya ko gurmin rayuwa bata ma bashi dama ya zauna wuri daya a ce ga inda yake ba an ce iya rayuwar shi ma irin ɗakin zaure yake irin ɗakin zaure wanda ake ba samari ko a baka aro ko ka kama haya in ka zo gari ka zo cirani ko kana gadi kana kana kana cin arziki a irin haka ibn taymiya ya rayuwar shi tsawon rayuwar shi wasu shekarun a gidan yari wasu shekarun akan hanya wasu shekaru a kaza haka al'allama ibn jarir abu muhammad ibn jarir ne tabari duk karatun nan na ibn jarir da ba bai taɓa yin aure ba ka duba irin faɗi da girman iliminsa tafsirin shi hayo babu irinsa haka karima wannan da ake cewa tana da riwaya mun karanta magana akan ta a baya mai riwaya bukhari din nan suna nan da yawa burjik to a da wanda suka fi shahara da haka sune kaman kace yan dariƙa sufaye wanda kawai Allah suke nufi kawai lahira babu ruwansu to amma ana nan ana nan tunda abin ya saba wa sunnar da Allah ya ya halicci mutane akai da suka tsananta su waɗannan galibi malamai suna yi kawai a matsayin larurar rayuwarsu ta kama su da haka ba wai sun ce sunna ne ko kuma su ma sun tsara haka ittifakan ba za su ta yin wani abu ne har su shagaltu da shi har su manta da auren ta nake ko dan gwajin da an jibe da mata ba ka ake faɗa ba saboda shagaltuwa da wata hidima ko ta cinye rayuwar shi gabaki ɗaya so za ka iya fahimta haka in ka tuna irin wannan in ka tuna kuma kai ma yanzu ka da ta hidima wata ma sai ka kwana ka wuni ko wanka ba kai ba misali to to irin wannan ne yake faruwa da su har sai lokaci ya kore musu ko yanzu ka shiga cikin bashi za ga irin wannan yan bokon da dama suna ta boko suna ta boko lokaci ya kore musu ba su aure ba wani bai ma kuma yayi auren ma bai zauna da matar ba ko kuma ita ma mata da yawa suna nan a cikin university da sauran wurare wasu likitoci ne wasu masana kimiyya ne wasu masana kaza zaka ga an ce shekara ta 46 bata aure ba shekara ta 50 wata ta zama farfesa bata aure ba ya riga ya wuce mata ne wai ba ta so bane to irin wannan abin da ya dinga faruwa da su amma su yan dariƙa na sufaye sai suka nufaci abin da nufin ma addini ne kamar yadda kirista suke wa ruhbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim da suka nufaci wannan a matsayin addini sai suka dinga ganin cewa wata falala ce to sune suka samu matsala galibi sai ga mutum bai yi aure ba baya yin abinda ya halasta mushi a sunna na aure amma kuma yana yin wani wata badala a gefe wanda ita kuma tana da wata matsala ko dai luwadi kamar da aka sha kama har a Vatican an kama yan ɗariƙan Kirista da irin wannan luwadi da da da madugo da da me sunan shi ballantana kuma zina wanda ita ta tana ma da saukin yi akan waɗancan sannan kuma an ta samun su da da maganganu ko tunani wanda yake mummuna akan rayuwa almuhimu dai kai dai annabi ya ce ya ma'asharar shabab wani saba min kuma ba'a ta fara tazawwaj wannan shine asali amma kar ka bari aure ya hana ka ilimi in kuma ka shirya aure zaka yi to ka sani cewa ba sai sai mas'ulin shi dole ta takurawa lokacinka da damarka to dan haka kafin ka kai ga wannan takurar yi kokari ka samu abin da zaka iya samu wannan ita ce magana khulasa insha Allah al-muhimu dai shi khatibu bai yi aure ba shi ma yana daga cikin waɗanda suke malamai ne amma a'azabun wato gwagware Allah ya gafarta musu fakataba ila alqa'imi bi amri llahi inna mali yasiru ila baiti malin fa'dhalli hatta ufarriqahu fi man shi'tu yana raye yana yago ya dawo da dukiya bai da da bai da mata ba shi da kowa sai ya rubuta wa halifa lokacin yace na san ko na mutu dukiya ta za ta tafi ne kawai baitul mali ba ni da magada da haka ranka yadda ina nema a bani izini zan rarraba ta yadda zan yi sadaka da ita da iya asora fa adina lahu sai ba shi dama fa farraqaha alal muhaddisina sai ya raba wa dalibai kawai gaba ɗaya dinga tara dalibai na tarba musu kuɗi duk wanda ya da bukata yana so ya wani abu zai sai littafi zai biya kuɗin makaranta ko kuma shi ya gama ta din zai aura sai ya ba su kawai ta ba su kuɗi haka ya tarba musu kuɗaɗen gaba ki ɗaya abin da yasa suke neman izini a lokacin za su raba kuɗi saboda a wancan lokacin idan halifa ya ji labarin ga wani na yin kyauta irin wannan zai zama mishi matsala za a ce yana gasa da su ne saboda su ne suke irin wannan kyauta ta kuɗaɗe da yawa da yawa to idan aka yi yau aka yi gobe har labari kai gare su za su iya zai iya zai iya zama a mishi matsala tsakanin shi da su sai ya nemi izini aka ba shi izini ya rarraba kuɗaɗen to haka kuɗaɗen shi suka kare ta wannan hanya kuma da ya mutu ya bi littafan shi ya wakafin su mun fara a bayan littafan cewa bayan shekara hamsin da rasuwarsa aka yi gobara a labararin da ya bar littafan suka kone kamar yadda na faɗa amma duk da haka Allah subhanahu wataala ya killace littafan sun riske wannan zamanin da muke ciki da haka in dai kai aikin alkhairi Allah zai killace maka insha Allah Makiyu da Rumaili yake cewa maridal khatibu fi nisfi ramadana khatibu yayi rashin lafiya a tsakiyar watan ramadana ila an ishtadda halu bihi fi ghurrat dhulhijja haka ya zauna cikin daga ramadana da shawwal da zulqa'ada har zuwa farkon watan zulhijja bai da lafiya rashin lafiya yayi tsanani wa ausa ila ibn khairun wa waqafa kutubahu ala yadi yayi wasici ga malam ibn khairun ya bashi wasici na wato shine nadir na littafan shi da ya wakafi cewa akai su library kaza wa farraqa jami'a malihi fi wujuhil birri wa alal muhaddithina ya raba dukiyar shi ga baki daya ga ayyukan alkhairi taimakon marasa shi taimakon gajiyayyu da dalibai da malaman hadisi ga baki daya raba musu tafan su gaba daya kudaden shi gaba daya wa tufiya fi rabi sa'atin min yawmil ithnaini sabi'i dhil hijja sanata 30 wa 60 ya rasu ainihin wato a ranar bakwai a karfe hudu awa ta hudu kamar da hantsi kenan na ranar bakwai ga watan zilhijja shekara ta talatin da shida da ɗari hudu kenan haka yake a tarihin ku ɗari hudu da talatin da shida shekarar rasuwarsa Allah ubangiji ya gafata masa sun ma'ukurija bukurata thulatha sai aka fitar da shi ba a yi mishi jana'iza a ranar ba sai washe gari ranar talata da sassafe wa abaru bihi ilal janibil garbi aka haura gada aka shiga bangaren yammacin garin akwai ruwa da ya ratsa da gara da ta ratsa garin aka tsallaka ɗayan wurin don a samu fili wa hadara hurqudatu wal ashrafu wal khalq gaba ɗaya mutanen kirki da manya da alƙalai da malamai duk suka taru wajen jana'izarsa wa taqaddama fil imamati abul husayn ibn al muhtadi billahi wani dan gidan sarki mai suna abul husayn shine ya mushi sallah fa kabbara alaihi arba'an ya mushi kabbara hudu wa dufina bi janibi qabri bishr al hafi aka rufe shi a kusa da kabarin wancan mutum mai suna bishru nilhafi Allah ya gafarta musu gabaki ɗayansu to idan muka lura kamar yadda wannan shine tarihin rasuwarsa zulhijja na wadda shekara ta 463 mun ji cewa an haife shekara ta 392 haihuwarsa ya rasu shekara ta 463 kenan ya rayu shekara 71 a duniya a bisa wannan lissafin da rasuwarsa yau kamar shekara 900 da shekara 78 Allah ya gafarta mishi da haihuwarsa yau kamar shekara 1000 da shekara 10 da shekara 40 kai 49 to amma in ka kalli kuma a tarihin miladi zaka ga tarihin ya bambanta saboda zarcece ne ya tsakankanin waɗannan lissafe-lissafe guda biyu a tarihin miladiya haihuwarsa ta kama ne shekara ta 1002 1002 haihuwarsa kaga daga lokacin zuwa yanzu shekara 1000 da shekara 17 yanzu da muke 2019 to tun ana 1002 aka haifi kafin a rasuwarsa kuma a 1071 to daga 1071 zuwa yanzu akwai shekara 900 da 48 kenan kaga son kuma shekara 978 bambancin shekara 30 a cikin kamar shekara 2000 saboda bambancin kamar da Allah ya ambata wazabisu fi kafin 300 sinina wazdadu tis'a kaga ana samun zarciciyar shekaru saboda yawan kwanakin da ke cikin kalanda ta luna bai kai yawan kwanakin da ke cikin kalanda ta sola ba ko ta sola ita ce ta january february march april da ake koyawa yara a makarantar boko ta luna ko ce ta musulunci dinnan na inna ita ta shuhuri inda Allah suna ashara shahara wannan dai wani zance ne daban can Allah ya gafarta wa khatibul bagdadi Allah ya mishi rahama akwai mafarke mafarkai da aka yi aka ga khatibu a cikin mafarki iri daban-daban za mu ji wasu daga cikinsu wanda yana daga cikin alamar kyakkyawar cikawa a dinga mafarki mai kyau ana ganin mutum bayan ya rasu akan hali mai kyau wannan kabari da aka an ce kabarin da kamar da ya ambata a nan wani mutum ne mai suna abubakar ibnu zahara shine a irin wancan zamanin suna yin wata ɗabi'a da ita ma ba sunna ba ce mutum sai ya je tona kabari makan shi kamar shi wannan aka ce ya tona kabarin kullum duk sati yana goya ya shiga kabarin ya kwanta ya wuna a ciki ya yi tilawa alkur'ani da sauransu sai kuma ya fito ya dawo gida kamar yana yi wa kanshi shiri na zuwa lahira ya tuna kabarin a kusa da bishirin ilhafi to sai kuma khatibu ya riga shi mutuwa sai aka zo aka roƙe shi aka ce khatibu ya yi wasici cewa in ya mutu a rufe shi a kusa da bishiru don allah ka taimaka ka ba da sadakan kabarin nan farko ya ce ba zai bayar ba daga baya ne kuma zuciyar shi ta sanya ya ga cewa to khadibu nan babban mutum ne malami ne na Allah sai ya bashi sadakan kabar ya fa atharahu alai haka suke yi da kuma gane yanzu ba zaka yi jin wani kawai zai karanto sai ka ji labarin ya je ya ya tuna kan shi gabari yana ganin wani abu ne mai kyau a'a abu mai kyau shine kai aikin kawai aikin da zai kai zai sa karka damu ne na za a rufe ka wa matarin nafsu bi ayi adin tamut dan kana mutumin Zariya misali ko Kano ka tura kanka kabari a garin ku ko makabarta anguwar ku in Allah ya gana ma sai ka mutu a Lagos sai a rasa kuma da za a kawo ka dole a ji rufe ka a bakin yashin nan na na na na teku wanda ana rufe kamar ruwa zai tafi da kai a neme ka a rasa to a na'am gashi daga cikin mafarkan yake cewa qala abul fadl ibnu khairun جاءني بعض الصالحين وأخبرني لما مات الخطيب أنه رآه في النوم فقال له كيف حالك قال أنا في روح وريحان وجنة نعيم yace wani daga cikin bayin Allah na kwarai ya bani labarin cewa sa'ad da khatibul bagdadi ya rasu yayi mafarki ya ganshi da ya ganshi sai ya ce mishi algata malam ya ya halin da kake ciki yace ana fi rauhin wa raihanin wa jannati na'im ni ina cikin ni'ima da annashuwa da aljanna ta ni'ima وقال أبو الحسن علي بن الحسين ابن جدة رأيت بعد موت الخطيب كأن شخصا قائما بحذائي باين خطيب يا رسول سينما فالكين كما والناس يكسدني فأردت أن أسأله أن أبي بكر الخطيب سيدان تنبيش إن شاء الله بار مالا خطيب فقال لي سيتشدني ابتداء كافرني تنبيا يتشي أنزل وسط الجنة حيث يتعارف الأبرار an ba shi masauki a tsakiyar aljanna a inda ake zama mutanen kirki suna sanin junansu suna yi wa junan suna introducing din junansu ma'ana da sanda wani sabon mutumin kirki ya rasu akwai wani majalisa a cikin aljanna da zai je shiga da yaji zai ga mutanen kirki na zamunna daban-daban a cikin shi wannan kaga wannan wannan shine Nawawi wannan shine Abubakar Siddiq wannan shine Umar Abdul Aziz ai tunna mushi su yana ganin su shi kuma sai a ce to wannan kuma shine wani shi ma sai ya shiga cikin lissafin su Allah ka samu iske wannan wurare masu albarka wa qala abu sai ya ce yana nan a wannan waje wa qala ghithun al-anmari qala bakiyun ar-rumaili كنت نائما ببغداد في ربيع الأول سنة 63 و400 فرأيت كأن اجتمعنا عند أبي بكر الخطيب في منزله لقراءة التاريخ yace sai naga wannan ya faru in kun lura da tarihin a watan a watan Rabiul Awwal shekara ta 60 ta 463 kafin rasuwarsa kenan tunda ya rasu shi a watan Zulhijja ko tun yana raye aka yi wannan mafarkin wannan mutumin ya ce ina kwanci a garin bagadada sai ne mafarki na ga kamar gamunan mun taru a majalisar makarantar malam katsibu yana karantar da mu tarihinsa littafin tarihin mulitu salam al'ada kamar yadda aka saba sai na ga ka'annal khatiba jarisun sai na ga gashi nan a zaune wa shehu abul fati nasr ibn ibrahim al-maqdisi an yamini wannan malamin na zaune ta damansa wa an yamini nasrin rajulun lam a'rifu ta kusa da damansa kuma ga wani mutum da ban san shi ba fasaltu anhu sai na tambaya waye faqila hadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ja'a li yasma'a at-tarikh aka ce ai annabi ne da kanshi yazo dan ya saurari karatu wani mutum yanda rika suka samu wannan ai kuma shikenan fa qultu fi nafsi mafarki ne fa jama'a sai na ce a raina hadhihi jalalatun li abi bakr wannan ba karamar daraja bace ga malam khatibu id yahduru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam majlis majlisan annabi halarci majalisin ka ko a farki ne ba karamin karama bace qultu hadha raddun liqawli man ya'ibu tarikh wa yadhkuru anna fihi tahamulan ala aqwami yace wannan kuma raddi ne ga masu aibata littafin tarihu madatu salam wanda suke cewa a cikin shi akwai za akwai akwai akwai cin mutuncin mutane وقال أبو الحسن محمد ابن مرزوق الزعفراني حدثنا الفقيه الصالح حسن ابن أحمد البصري قال رأيت الخطيب في المنام وعليه ثياب بيض ناغا خطيب أما فركي دا تفافي فراري حسان تفافي فراري ما سكو وعمامة بيضاء دا ككاور دا وتفرر أبنا وتروني وهو فرحان يتبصم yana cikin farin ciki yana murmushi duk wannan sa daga cikin alamar kyakkyawan mutuwa a ga mutum da farin sutura ko da koren sutura ko a ganshi a zaune a wani wuri cikin ni'ima ko a ganshi cikin kyakkyawar shiga ko kuma a ganshi yana murmushi yana daga cikin alamun kyakkyawar cikawa ko fatan alkhairi fala adri ce ban sani ba qultu sai na ce mishi a ma fa'ala bika Allah ya Allah yayi da kai awa au huwa badda'ani na manta ko shi ya fara yi mini magana ko ni na mushi faqala ghafarallahu li yace Allah ya gafarta mini aw rahamani rahimani ya mini rahama wa kullu man yaji'u yace da kuma duk wanda zai zo a bayana fa waqa ali annahu ya'ni bit tauhidi sai na fahimci yana nufin duk wanda zai zo a bayana da tauhidi duk wanda zai mutu da tauhidi Allah ya gafarta mishi an bani labarin cewa Allah ya gafarta mishi yajiku ilaihi yarhamuhu aw yaghfiru lahu Allah zai gafarta mishi fa abshuru ku je ku yada wannan magana ku yi bishara da ita wa zalika ba'da wafatihi bi ayyamin wannan mafarkin an yi shi bayan an kwanaki ne da mutuwar khatib qala al-mu'tamin tahamalat al-hanabilatu ala al-khatib hatta mala ila ma mala ilayhi hanabila a lokacin aka ce hanabila wato wasu yan zafin kai ne jama'a ba wai hanabila da kake tunani malamai ba a kamar yadda za a ce ustazai to a lokacin haka ake ce musu hanabila wasu ɗan zafin kai ne wanda suna tada ta'addanci a wurare da dama in ka karanta tafan tarihi zaka ga labaransu zaka ga irin ta'annatin da suka yi da irin rashin mutuncin da suka wa malamai akwai da zahabi ya sai da ya zage su ya ce waɗannan ai ba ɗalibai bane za su iya zuwa majalisun malami da makamai da ya faɗi maganar da ba sa so su tada ƙayar baya duk mai katin tarihi malamai zai ga wannan wancan malamin abin nan gashin da muka ambata limamu tabari duk girman iliminsa da ya rasu waɗannan da ake ce ma ustazai a lokacin suka hana a rufe shi a makabartar musulmai suka zo da makamai suka ce wai ɗan shi'a ne ba za a rufe shi a makabartar musulmai ba dole sai gidan shi aka mai da shi aka rufe shi haka suka mai sun yi malamai da dama rashin mutunci to shi ma khatibu ya fuskanci wannan babu dama ka ba da wata fatawa ta saba wa abin da suka sani ko ta saba wa malamansu ko ta saba wa abin da suka saba ji to shi ya zama fitina ko mun girman iliminka yadda dai kaga irin yadda ake yi yanzu utilkal ayyamu nudawilha bainan nas yanzu malami na yin wani abu ko ya faɗi wata magana ko ya bada wata fatawa da ta saba ra'ayi al'am ko tunani al'am ba dole ya zama daidai ko kuskure ba the next thing kawai zaka ga an fara cin mishi mutunci yan facebook su yi 'yan twitter su yi masu zuwa su hau mumbari masu zama a majalisi za a yi tamcin mai mutunci ba za ka yi kirga irin yawan malamanmu na nan waɗanda aka wannan cin mutuncin ba akan sun je wani taro ko sun yi wata magana ko sun goyi bayan wani ra'ayi na siyasa ko sun faɗi wani abu wanda fatawa ce ba ita ake so su faɗa ba shine kawai laifin ba wannan jama'a duka jafa'i ne da rashin tunani abubuwan da mutane suke ba daidai bane ya kamata a matsayinka na mai hankali ko ɗalibi ko wanda ma yake jin tsoron lahirarsa ka fita daga irin wannan tsarin jama'a kar ka sake a same ka a cikin mutane da ke cin mutuncin bayan Allah ko da gama gari ne bayan Allah balantana kuma wani bawan Allah wanda yake mai ilimi ko mai karantarwa ko wanda ya sanya rayuwarsa a ƙarƙashin tafiyar da al'amarin sunna aikin shi kawai kenan ka dinga tuna magana ibnu asakir da yake cewa a cikin tabiini kadibul muftari cewa inna luhumal ulama'i masmuma naman malamai yana da guba masu cin naman malamai suna ciwo kansu guba ne dan a san da kake batanci gare shi to yanzu kana so ne ka lalata abin da yake kantawa na addini idan mutuncin shi ya zube to shikenan abin da yake faɗa ba za a karɓa ba abin bakin ciki yanzu wannan kuma ita ce dandana shine al'adan mutane kuma in na ce mutane na fi nufi da mu da ake cewa ahlus sunna ko salafiya ko yan izala wannan yafi yawa a cikin mu wannan gaskiya jama'a wallahi abin kunya ne abin aibi ne abin a sa hannu a kare ai kuka ya zama kawai malamai ba su da wata karama mutane ba su san darajar su ba a karatun boko ba a wa malamai irin cin mutuncin da ake musa a cikin a cikin cikin ahlus sunna ahlus sunna ne zai samu jahili wani ma ido da ido zai zaki malami a bakin mumbarin shi na karantawa ko a masallacin sa ko a wani wuri ba ma cewa malamin bai laifi ba ba ce bai laifi ba ta yi da gaske ne yayi abin da bai kamata ba amma dai dan adam ne shi ko rauni ko san zuciya ko fusgar shedan ko wani abu na iya jansa amma abin da muke inkari shine ya zama haka ya zama dalili akan yin fata-fata da mutuncinsa wani ma har karatun da ya taba ji a gurin malamin ada zai dina ya ce shi dama ba malamin shi wani ma idan kasar ne da ku sai faffasa irin na bidiyon da lalata sai a faffasa su a cire zaran wai an fasa zama ɗaliban shi ne irin yanzu ne na mori ne sai formatin ɗin shi shi ba malami ne na Allah ba haka mutane suke wala malam ka ji sa'uban sai ka ji tsoro kuma a daidai lokacin wani kuma sai ya kira ka yana so ya nuna maka ai yanzu kai kai ne malami na Allah to ka ba hankali da irin wannan wa alam anna man sa'a ilayka la budda an yas'a gadan alayka dole zai kawo maka irin wannan batancin akan wani malami ya mishi wani laifi daga wani gari kai kana wani gari kana so ka goyi bayan shi ko kuma ya nuna maka cewa kai kai ne na Allah to ka kiyayi kuma naka laifin tunda kai ma za ka yi laifin wata rana ko kuma kana yi zai ji labari wata rana to irin wannan abin ne suka yi mishi suka ci mai mutunci har ya ce hatta mala ila ma mala ilai har ya karkata zuwa ga abin da ya karkata zuwa gare shi shine yawaye gari shi ma baya daga musu kafa ba ruwan shi da su ba ruwan su da shi duk wanda ya mai shi ma sai ya mishi akwai su ibn al-jawzi in ka je kan littafin ibn al-jawzi sir ibn al-jawzi zaka ga irin labarin da suka bara kan khatibu na cin mutunci saboda duk sune waɗannan hanabila din sune suke faɗa cewa ai malami ne ma har sun taba tuhuma shi da luwadi irin wannan muguwar tuhuma an tuhume shi cewa ai yana neman maza sun tuhume tunda bayi da aure kaga sun samu yanayi da za su iya wannan tuhumar cewa me yasa bai aure ba in ba in ba kaza ba suka mishi wannan tuhuma suka ce malamin gwamnati ne mai ansan kuɗi abubuwa iri daban sharri iri daban-daban suka mishi shi wancan malamin tabari laifin da ya musu a lokacin shine ya rubuta littafi ya sa mai suna ikhtilaful fuqaha sabanin malamai yana kawo maganganun maliku da abu hanifa da shafi'i yana yana tarjihat sai bai kawo maganganun imam ahmad ibn hanbal ba da aka tambaye shi aka ce ya akai baka sa ahmad dan hanbali ba sai ce inna ma huwa muhaddithun ni na magana ne akan malaman fiqh ahmad dan hanbali ko malamin hadisi ne to sai zama wannan laifin ya fi ma abin ne suka dinga tsine mai albarka duk da yake shi ma zahabi da zai ce to wannan magana dai ba daidai bace babu shakka malam ahmad dan hanbali malamin fiqh ne wataƙila shi ya kalli cewa ya fi shahara da hadisi wanda kuma wannan gaskiya ne amma da ya ce musu a matu ɗan hambali ai ba malamin fiƙihu ba ne malamin hadisi ne to sai ya zama laifin ya fi na da aka ci mai mutunci aka bi haƙofa gidan shi aka yi ta jifa ana tsinuwa ana abu iri iri fi zama wallahi wani abin ya zama ba a yi irin shi ne saboda yanzu akwai yan sanda za su iya buga muku tiya gas idan musamman idan malamin yana da abokai a cikin manya zai yi waya kawai yanzu na azo duk abu ga muku ya gas a WhatsApp ko kuma dama shi ma yana da 'yan tauri waɗanda za su fito a buga da su ko shi zan ga malamai suna yawo da abin nan da yan iska masu jajayen idanu wanda in ka musu rashin kunya su ma za su maka wallahi saboda su kare mutuncin kansu ne jama'a ba wai saboda an raina malamai duk inda ka je a arewacin Najeriya wani malami da kake je shi shahararre a garinku kana son shi kana fata ka gan shi kana jin daɗin karantawa shi ko idan ka je gari sai ka ji ana tsine mai albarka na lamunce maka wannan duk garin da ka je arewa da wuya ma ko wani birni a arewacin Najeriya da ban taɓa zuwa ba wallahi in dai a arewa ne wani babban gari a state ɗin arewa da wuya akwai garin da ban taɓa zuwa ba a manyan biranen nan kuma din da kaje ai zaka tambaya ya malam wani da muke jin labari ko zaka ji ai tunda dama kana so ka ganshi kana so ka ji labarin sa kana so ka ji masallacin shi da ka tambaya mutum daya biyu uku in kai kuskure ka taka ka tambayi wani wani azzalimi ko wani wasali ce kana rabu da wannan da Allah ai ai fadan malam zaka ji ba aikin shi bai ai taba ganganu marasa kyau akai to sai ka tuno kai ma garin ku haka ake wa malamin ku ai mal albani ne bai ba fada akan shi ba mal albani na umar gai Allah ya gafarta mishi ne ba a fada akan shi ba to in ka je sakkwato haka zaka ji akan malam wani in ka je katsina haka zaka ji in ka je bauchi in ka je maiduguri duk garin da ka je haka zaka ji ana irin wannan kuma jahilai ne da marasa mutunci suke wannan cece kucan shi kuma malamin ya ci gaba da aikin shi Allah shi kyauta to yace hatta mala ila ma mala ilaihi qultu zahabi yace tanaka da bunul jawzi rahimahullah wa ghadda min al khatib kadin da ke zahabi akwai adalci a maganganun shi yace ibnul jawzi ya yayi tanakudi wato ya safa wa idan shi toka ya faɗi maganganu ya ci mutunci ya kwashe kafar khatib wa nasabahu ila annahu yata'assabu ala ashabil hanabila yace ai ibnul jawzi yana ma ainihin wato yana yin ta'assubanci ga hanabilawa yana ta'assubanci ga mu hanabilawa har da shi zahabin kenan khatibu ko yana ta'assubanci ga mu hanabilawa qultu ni zahabi nace laital khatiba taraka ba'd al-hadd 'ala al-kibari falam yarwihi shi ma khatibun me ya kai shi akwai wasu maganganu da ya ruwaito wanda a cikin sa akwai kwashe kafa wasu manya da ya sani bai ruwaito ba kaga shi ba ruwaito ai amma laifin shi dan me yasa ya ruwaito a cikin tarihi kuma da tasarruf shi sa hanabila suka suka suka hau kanshi haka hanafiya suka hau kanshi suka ta dabdala akan shi har nan kurkusa sai da aka samu alkausari ya mishi mummunan raddi shine wannan littafi na na abin nan ta'anibul khatibi alama saqahu fi tarjamati abi hanifa min al-akadib sai da malam muallimi abdurrahman al-muallimi yazo ya mai da martani wanda matsala ce shararriya Allah ya gafarta musu gaba daya to sai bayani akan littafai ko wasu daga cikin tafan Khatibul Baghdadi gashi nan an lissafo sunayen su anan daga cikin akwai akwai shi littafin at-tarikh tarihu madinatu salam wanda na daga cikin muhimman littafan shi waɗanda suke bayyana waye shi akwai ayyuka da aka yi da yawa akan littafin akwai asalin sunan littafin shine tarihu madinatu salami wa akhbari muhaddithiha وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها littafin sunan shi kenan cikakke ne ya same tarihin garin assalam shine bagadaza da labaran malaman hadisinta da malaman da suka zauna garin waɗanda ba 'yan garin ba yana tarihin duk wanda ya taɓa zuwa bagadaza a sunan malanta ko karantarwa akwai ta hakiki na malam bashar ma'aruf awad muna da shi a nan makaranta kwafi mujallaji goma sha shida wanda suka buga shi tun wajejen shekara 25 da suka wuce kamar 1421 ko 20 kamar shekara 20 akwai littafin shi al-mutashabih al-mushtabe ko al-mutashabe na wanda wanda mashhur Hassan Ali Salman ya taqiqin sa akwai al-qawl fi ilmin nujum shi ma an yi taqiqin sa ba da jima wannan ba akwai al-muttafiq wal muftariq akwai littafin shi mai shahararre da muke rafin shi da shine al-jami li akhlaqir rawi wa adabis sami daga cikin muhimman littafai a ilimin musalahul hadis da tarbiyyar dalibai akwai taqiqin malam Mahmud Al-Bahan wani babban malami din nan ya takikin sa an buga shi shi ma da dadewa sannan akwai akwai su da yawa jama'a da suka kai sun fi guda 50 irin kamar in kun tuna an taba ba da labarin cewa khatibu kowace mas'ala a cikin ilimin hadisi da zafi yake mata misali akwai ar-rihla fi talab al-ilmi akwai as-sabiq wal-lahiq akwai al-fasl wal wasl akwai al-kifaya fi ilmi riwaya akwai abin nan as-sifat risalatu sifat akwai salatu tasbih akwai awali malik akwai hadisu ibnu umar akwai abin nan al-faqih wal mutafaqqih shi ma muhimmin lissafi ne a cikin tarihinsa akwai at-tatfil wa hikayatil mutaffilina labarin mutane masu shishigi masu shiga abinda ba ruwan su ya musu littafi su ma daban labaran su akwai gunyatil multamis wa idahil multamis akwai musalsalun musalsalul hadisin musalsala ne ko ko musalsalul hadis wani abu makamancin haka akwai iri abubuwa da iri daban-daban da ya rubuta wanda duk ga sunan a rubuci zama za ka bin su ka karanta akwai man haddasa wa nasiya akwai kitabul hiyal akwai al-bukhala akwai al-mu'talif fi takmilil mu'talafat akwai kitabul basmala wa annaha min al-fatiha duk ga sunan akwai akwai akwai bincike da aka yi daban-daban da rubuce-rubuce na jami'a kaman thesis kenan ko dissertations da suka shafi khatibu ko tarihinsa ko da tafansa daga cikin zan iya tunawa ko wanda na rubuta a nan akwai littafin al-asma'ul mubhama fil anba'il muhkama wanda littafin khatibu ne an samu wani mutum da ya tahqiqin sa a kasar makka a matsayin risala ta magister shi kanshi wancan malami da muka ambata abin nan bashar ma'ruf awad yana da littafi da yayi a jami'a wanda shi ma bincike ne a kai akwai kuma littafin abin nan talhisul mutashabih fi rasmi wa himayati ma ashkala minhu an bawadir tasfih tasif wanda shi kuma wani mutum mai suna Fadlur Rahman Al-Afghani yayi PhD a Jami'ar Ummul Qura yayi tahqiqin wannan littafi haka As-Sabiq wallahi shi ma an yi tahqiqin shi a Jami'a ta Islamiyya dake Madina haka Guryatul Multamis shi ma an yi tahqiqin sa a Jami'a ta Muhammadu Sa'ud Islamiyya akwai kuma Muhammad Zaharani wannan da kuka sani Muhammad Matar Zaharani mai littafin Tadwinus Sunna doktora din shi da yayi shine al-fasl lil wasl lil wasl al mudraj fi an-naql na khatib shi yayi tahqiqi wannan shine PhD din sa Matar Zaharani wannan da da aka sani Allah ya gafarta mishi littafin al-faqih wal mutafaqqih Abdurrazzaq Abu Musa al-Abul Basri shi ma yayi PhD a kansa a jami'a ta umul qura yayi tahqiqin sa haka kifaya fi ilmin riwaya shi ma an yi tahqiqin sa matsayin PhD thesis a jami'ar Muhammad Saud Islamiyya tarihu Baghdad akwai wanda ya takhrijin shi muna nan takhrijin shi ma takhrijin hadisan sa tun daga farko har zuwa wani bangare wani kuma ya ƙara yi har zuwa ƙarshe shi ma doctoral haka tahqiqi da takhrijin aljami li adabi rawi li akhlaqi rawi wa adabi sami duka akwai tahqiqat ɗinsu da aka yi suna nan kala daban-daban waɗannan wasu ne ko wanda zamu iya tunawa a yanzu idan kana neman masadir na tarihin Khatib Baghdadi akwai tafe da dama da zaka iya karantawa akwai Firsat ta Ibn Khayyir akwai Wafayatul A'yan na Ibn Khallikan a cikin mujalladi na ɗayansa akwai Mujamul Udaba na Yaqutul Hamawi a cikin mujalladi na hudu akwai Al-Lubab fil Ansab da Al-Kamil fi Tarikh na Ibn Al-Athir wanda za ka same shi a cikin juz'i na goma da shi da allubab dukansu na ibn al'athiri ne a littafin siru alamin dubala wanda muka dogara da shi a wannan tarjama yana nan a cikin mujalladi na goma sha takwas haka a cikin littafin tazkatul huffazi ta dai shi al'imamu al-zahabi a cikin mujalladin tazkatul huffazi na uku da littafin duwanul islam shi ma na zahabi ne a cikin juz'i na farko a cikin littafin albidayatu wanda ya hana ibn kathirin a mujalladi na goma sha biyu akwai kuma abin nan tabaqatul huffazi ta suyuti akwai abin nan wafayat ta ibnu qunfus akwai littafin shazaratul zahab ta ibnu al-imad akwai hadiyatul arifin ta al-baghdadi da wurare daban-daban waɗanda ba waɗannan ba zaka samu tarihin khatibu al-baghdadi kuma har ila yau a jikin littattafancan da aka ambata wanda suka yi tahqiqi aka yi tahqiqi littattafansa galibi sukan haɗo tarjama su saka ta a cikin muƙaddima a wuri a farkon littattafan za ka iya samu a ko'ina har ranar nake karantawa cewa akwai ma wata wato wani database da wasu masana yanzu suke yi wanda za su tattara tarihin khatibul bagdadi da littattafansa da komai ka'ida bayaniya har suna ma shirin za su yi kamar kamar irin fim da ake drama wanda za ta nuna tarihinsa duka za a saka ta a wannan ka'ida bayaniya din wanda zai zama kusan gaba ɗaya rayuwar shi tana wajen suna so su yi wannan wai a matsayin zikira a alfi'am ala wafatil khatib in ya cika shekara dubu da rasuwa za su yi wannan kaman tunawa da shi wannan wasu wasu yan boko ne kawai suke ba wai abin nan malamai ne suke ba za su tattaro bayanan ne su tara a wuri guda yadda duk wanda yake nema zai iya samu na san a wani lokaci a baya an taɓa yi ma ibnu hazmin irin wannan aikin an yi ma littattafan shi da ayyukansa abin nan malamai ne mausu'iyun su ake mai irin wannan wanda suke suna da ayyuka iri daban-daban sai a tattara ayyukan a wuri guda sai kama har yanzu suna rayuwa zaka iya cin moriyan ayyukan su zaka iya samu ka karanta zaka iya reference to khatibu dai kamar da aka ambata tun farko babu wani mutum da yazo a bayan shi da yake magana a mustalahul hadis sai da ya zama ya zama yaron gidan khatibu ne sai ya ciro dole daga abin da khatibu ya fara ana mishi wannan jinjina ga faɗin karatu ga faɗin ilimi ga falalar da Allah ya bashi kuma Allah ya wanzar da sunan shi a matsayin malami daga cikin malaman sunna zuwa nan insha Allah mun gama wannan takaitacciyar tarjuma ta shi dan Allah ya kai mu darasi na gaba to zamu shiga kai tsaye ne cikin littafin na Sharafu Ashabil Hadith wanda shine ya kai mu zuwa ga yin wannan tarjuma wanda ta dan yi tsayi har zuwa kasit uku maimakon da mun so mu takaita a daya ko zuwa ɗaya da rabi duk da haka kuma dai ɗauki ɗaya muke ta yi saboda kan abin kuma ya wuce abin da za a iya containing da haka za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah